أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يؤمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين kuma ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markar ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha tara ga wata na rabi'u thani hijira shekara biyar, wanda ya dace da uku ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da uku. a sati da ya gabata muna dai cikin sotu fatir mun tsaya aya ta shidda, yau insha Allah za mu tashi aya ta bakwai, kahin nan akwai yan tambayoyi kuma kayan tambayoyi faɗakarwa a dangane da karatu da muke yan uwa kamar da kullum na shahudi idan mutum ya ji wani masa'ala ko shubaha kai ya bar ta a kan shi amfanin zuwa makaranta don wayewa ne daga shubaha tahiya akan basira da abin da mutum bai gane ba wata shuba ta karme mai kai kai ya bari duk da cewa a lokacin karatu ganin awa guda gare mu ban fiye buɗe kowa kowa ya da abin zai zama to babu tsari amma na yarda na ba da kai ko da mun tashi idan mutum tambaya ce game da darasin da aka yi kai tsaye yana iya zauwa ya same ni in wanda za a komo ne a gyara a komo a gyara kun kuma wanda damar shi ne bai gane ba shi ke na a cigaba da karatu na yi bayani kwanaki kan wani ɗan gyara sai wani ke zai ga cewa wani miya mun gyara na ko hayu da zilan da rikar a gaji layin mutu me ya ma'ana yi a'a ko da akwai ma'ana ba haka ba na da wani ke na tsari ne ne ko da bai canza ma'ana ba a ƙarawa akwai ruwa ya bukara kuma su ma'anar sallallahu alaihi wasallam yana karantar da ɗaya cikin sabi na gabara ne addu'a wadda maza ta kace duk wanda ya karanta ta a lokacin kwanciya in Allah kaddara ka mutu a wannan kwanciya ka mutu akan fitara akan aqida yana koyar me cewa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawaltu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghabatan wa rahabatan ilaik لا ملجا لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت to shi da iya maimaitawa da ya zo wajen wabinabi kallazi arsalta kashen karshen ne sai ce wa bi rasuli kallazi arsalta duk da mun san ma'anar annabi a rasuli ya yi girma da matsayi akan annabi amma shi annabi koya mishi yayi wa nabi kallazi arsal shi sai ta yi wa rasulika nika ce la la wa nabi kallazi arsal kawai yadda aka gaya maka kenan ba wani abu idan mutum ya ga wata shuba ya yi kokari a gyara dai dan uwa ya same ni akan addu'a da na hodi ta ta bismillah wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi wajen ta arshi wa midada kalamati sai ta wani dan uwa ya ce mishi ƙarin midada kalamati bai inganta ba bai wani rubu ne ya ce shi ya koma a yana aka ce bai inganta ba ruwa ce har imam muslim ya kawo kuma duk mai suka yi tahqiqi ma ne da wani ruwayi mun ga malami ɗaya ba da yace bata inganta ba kina shi da yace bata inganta ba kamata ka maka waye yace bata inganta ba sai mu samu karuwa eh amma haka kun da ka mutunta kaza da dace ba da ka yan uwa ba wani shubha mutum ce bai gane ba kuma kakai mamaki ya yi kana ga almajiri ne amma ya yi malamin fahimta wata matsala ba matsala ba ce ba Allah na ba bayi fahimta ta yi wani magana misali abu ga gumi rai mawalla iya bari labarin irin wannan matsala kada kai malamin da ka ce kurin ka yi kumin ka daidai ne ya ce iya kan iya matsayin shi kaji guda kalin alƙalin Najeriya iya koya ma cikin ɗiyan shi ƙarami karatu na hadari akwai abin da aka saba ta hadari hatta yi hadiniyar lahun a ta hadiniyar lahun to ya samu da ta hadiniyar lahun muke ce a ta hadiniyar lahun gumi iya kuma yaron karatu sai ce hatta hadiniyar lahun ya ce a baba hatta hadiniyar lahun tukai hatta hadiniyar lahun ba yaro ce a baba hatta hadiniyar lahun ta ce inda amsa sai amsa da tafi kuna saba kansu da riba ya gano da gaskiya yaro karami a hadari kuwa yana alƙalin alƙalai kin ba mun da bacin malami kada gare lawo kuma malami almajiri ya wata fahimta sama ta malam ba matsala bace ya malami ilimi wannan abun Allah ba shi fahimta Allah ba mu sa cikin alqur'ani cikin al'anbiya kan magana Dawud da Sulaiman wa Dawud da Sulaiman ya kuma fita arsu
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما حسبك nan Allah yana ba mu ɗora labarin cewa dauda wa suleiman izi haka ma da filhars wasu labarin annabu dawo da ɗanci suleiman duka annabawa ne wanda Allah ba duniyar lahira ga mulki kuma ga annabta ga manzanci ya ce lokacin da suka yi wani hukunci kan lamarin wata gona izinan shafi ya ganin mulkuru wani mai gona wani mai dabbobi dabbobin cikin dare suka silale suka cinye gonar wani wannan hukunci annabi dawud shine babba shine uba an shi wajen annabi dawud ya yi hukunci kuma da cewa kunna da hukumin shahidin Allah ce muna gani abin suka yi hukuncin su amma mai haka Allah ce fa fahamna su da ma da aka zo annabi dawud sai yi hukuncin cewa abin da ya dace shahadi ne kamata yi shi wannan mai dabbobi aka amshe dabbobin da aka ba mai gona sun mutu su gama da sinima ne ci a a wannan inda ne ba haka zan yi ba sai aka koma wajen tsoho na dawo to kai kai ne za ka yi yake in ne abin zai baba abin da za a yi wannan gona shi ne wannan dabbobi a ba shi wannan gona ya shimka ya gyara ya tsare har da kai daidai inda dabbobi suka cinye shi amshi dabbobin ya sha madara ya sha nono ya komi a wani da su iya cin more dabbobin har lokacin da wannan ya kare noma ya kare gyara mai gonar shi ta koma kamar ran aka cinye ta ya kowa duki na shi ita yaro kai daidai kuma Allah ce wa kunnan atina hukuman wa ilma kada wani Allah ce kowanne kin dawo da kin da dan ko Allah ba shi ilimi da hikima ba amma ana ce fa fahamna hasulman wannan mas'ala sai aka ba musulmanu fahimtar gaskiyar magana haka cikin sai bukhari cikin sai muslim ruwaya ta inganta ta bata ta inganta annabi ya bada labari na wasu mata guda biyu suna tare da babba da karama ko ce da ɗanta sai kala ke ce ya zo ɗauke ɗan ɗaya ya kashe sai karam babba ta ce ai ɗan karama ne kura da su gwamnati da kyalke ce ce aka yi ta rigima aka zai annabu dawud annabu dawud ya aka yi ta ce ai da iya magana ka san babban mace tsohon mace da iya magana tattattattata kudin tarin da ya yi wannan karama ta cewa wannan da dan wannan babban ne ya annabu dawud da ya ba babba da an wutar sulaiman ya zo ce aka yi ce a ku zo ina da hukunci daban-ban da wannan ya gano na kurin wannan babban iya magana ce ba gaskiya ba ne ita ku zo gizo muku hukunci ya za a yi ya ce abinda za a yi ku zo ba ɗaɗe ba ka rigima ku zo zara ba shi gida biyu ko ce ta ɗauki rabi ba shi gida ba karar karamar ta ce a ba ta shi a ba ta shi ya gano ki ita ce mai ɗan karamar ce mai ɗan gaskiya ya ce ya kai mana wuka ke ya zaba ta shi ba aka amshe aka amshe ta aka amshe ta daga babba ka ba karama kuma haka ne ita tsuru da kaga dan wata fa'ilta ce kenan wa ala kulli hal babu wani mamaki idan mutum ya shuba iya malamin kuskure kaka zanna kina ka zo makaranta ka tsaya ka tambaya me yasa kaza ce kace kaza sai a gani shine kuma mun mala sa gyara ku sai wani ke tambaya akan kuma na ganin nan kusa akwai wani malami cikin malaman Najeriya malamin jami'a ne ina ga malam ya gama da shi a saudiya mun fara gamuwa da shi da iya bin karatun cha shi karatun da ke birge shi bin mu yawo a cikin tafsiri cha ne mata ta lafi karatun gobe barin mu shi mata shi ya ce wasu balmai a ta yawo a da kai a ya jawo da haɗar mutum ta kawai ta sabta kan kuɗa da tafsirin ce wallahi da wanda zai mata ta karatun gobe barin na da ce malamin jami'a ne kuma malamin sunna ne to sai shi ma na wani karatu a nan da ke iya bin iya mata ba a cikin sai na bada wata wata lokaci wata fadala ta wanda ya sallah raka a hudu ba sallar isha za a ba shi lada kamar lada kyamun da ranar daren da ta kasar kamar yayin da daren da ta kasar raka a hudu ce fatiha da sura ko ce kuma a zamana ba a sallama a ce raka a hudu sai ya ji yana kuka san karatun da ya ji da ya ga ba sai kiraye da ta yi ya ce na ji kayi wata magana wannan hadisi bai kamata ba a kawo mutane hadisin da bai inganta ba a kawo a wani shi sai gaskiya kana gaskiya malam amma ba ka koma ba inda gobe mai bukatun ta jin karatun da nai wannan magana da farko wannan mas'ala ce in dai maganar sallar tarka hudu yadda na yi bayani da farko jigon marfu'i raka hudu ta tabbata cikin sai bukhari annabi abdullahi bin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka hudu ba sallar isha ai suke nan maganar sallar raka hudu ta tabbata ko wannan magana wala ta ka kawo ta ta tabbata a ta cikin sai bukhari da sanar da bin abbas kuma mas'ala ta wannan fadala hadisi uku ne na ambata akwai ibn mas'ud akwai na amr ibn as abdullahi ibn amr ibn as akwai aisha wanda kowanne wannan hadisi ne mai kusa guda uku wanda su suka bayanin wannan fadala wancan marfuyin akwai shi amma wancan marfuyin bai inganta ba ban ban gashi ba wancan marfuyin dama dama ni ban dogara da shi ba wancan marfuyin da da'ifi ne to wannan guda uku a shi ne a cikin hadisin guda uku shi ne na ganin ibn mas'ud ne shi ne ka bayanin raka'a hudu za a yi ka ya sallama a raka'a ta raka'a biyu ta farko to sai albani ya magana kan hadisin gaba daya yace wannan mutum guda uku dukkan su gaba da sun inganta sai bayan sun inganta akan wannan fadala abin da kan kaida ilimin hadisi malamin sahabi abin da sha lada ko fadala bai kirkira da kanshi kin hadisi na ce mawqufi ne lafazan amma murfi ne hukuma sai hadisi ga kamar manzo Allah ne ya ce shi kenan ba kai kuma sai daga nan haka da bayan zaka kenan ko ni kana kuskure ko ka mutun gyara ko ina ba kana bace ba ba mai dogara ce kowa ba wanda yake wani ba mana wahayi kenan a gyara a hudu a gyara shi Allah sai wani ke tambaya gida ne ya riga ya gina da kudin halak da haram haka ya ce kanshi kenan ya kuwa sanin kanshi kan irin wannan mas'ala abinda malamai ke ce magabata in haka ta wakana ka yi ƙoƙarin ta hallus huta daga hudda wannan haramcin daga cikin gidan ka ware haramcin daga ciki in ka san mai su ka mai da masu kansu in kudin jama'a ne ka mai da aikin jama'a ya aikin jama'a shi ke nan ka huta shi ne kuna abin ka yi ta hallus don ba ni halitta ma haƙin wani ba ni halitta ma haƙin wani ya da mai da inda suke kuma a ci gaba da rayuwa wannan kuna shi ba wata hanyar ga wannan ba sai to akwai yana da akwai bambancin eh haka ne akwai bambancin haƙƙin wani misali da modi to wannan modi malamai na magana biyu suna cewa irin wani abin iya wakana wa'azi ne yanzu ya zo maka da baka gano ba yanzu ka tuba to ba da ma salaf abin da ya wuce da ma bi haɗari ba mu haɗari kamar ba su Allah shi kanta ya kafa don masana eh abin da ya wuce shi kenan a gyara gaba shi ne kawai sai shi kuma wannan iya tambaya wai shi da wata ne suke son juna uwayen suka kiya suka yi bulaguro wani gari wani ya ɗarma musu arme kuma hasilin iya yanzu yake tambaya yaya za a yi uwa so da yawa mutum wai jeji ya cakota ya dumu-dumu ko zo tambaya su ai kamata ya kahin ka tahi ka zo ka tambaya yanzu ta kare bayan yawa mata hutu garan gama zo da tambaya ilmai yawan abin shi ke zaukata ɗan alakul ha tsakani ga Allah matuƙa kai ka sani ita ta sani kuka yi haka irin wannan al'amari ba mai halitta muku zan zama nan ba mai halitta wannan ba mai halitta shi iya cikin sharaɗin harmi harmi da wani sharaɗi lana ka labi wani a cikin shi ba ta baka arma da kanta korin korin a tuba ga Allah a warware harmi daga bayan da dama a ji a sake sabon armi wancan kuma diya su suke da rigima akwai irin wannan magana da hikima da suke cewa ɗan akwai shubaha ta tsammanin arma ya ana iya yi filasan imanin kusa ce kowa irin dan akwai hana masu ganin bai cikin sharɗi wani zai magana ce marjuwa ba ta da hujja a kanta to ko da kuskure ne wannan ta ko da kuskure ne in akwai tsammanin wani yana iya yi to wannan iya ana dangana saka uban ta ce hana mai sauri yanzu wallawa alarama bismillah
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أن وانا آيوي كمان ديكي تارينا القرآن Allah subhanahu wata'ala na ka'ira wani ayoyi don ya ƙara tabbatar ma da imaninka da Allah ka san da kudura da hikima ta Allah subhanahu wata'ala cikin lamarin shi abin da ya so ke yi kuma cikin hikima cikin kudura sai ke ga mana cewa shin baka san ba da cewa Allah shine an zalmi na sama'i ma Allah dai shine ya sabakar da ruwa daga sama wani abu ne an san aikin Allah ne ba mai yi ba shi ba wannan ruwa da Allah ya sarkar ya ce fa'akar jina bihi samaratin muktalifan alwani ruwa ne aka yi guda ta wannan ruwa Allah ce muka hudu muka tsoro da tsiyan itace ga abinci samarat sai su alkama su dawa su hatsi su sha'ir ga sun dai abin da yake fata alimantar abin da yake na ci ne tsaba tsaba da tsaba don ce kwaya a wani kwaya ba ta kyau tsaba ga sunan iri-iri kowane gari da nashi kowane a garin da guda maka daban-daban muktar maka launin iri-iri ya ce wa minal jabal jural biyu wa humur ya ce bayan wannan ɓangaren abincin da kuke ci yadda Allah yi abinci iri-iri daban-daban launi daban-daban kai Allah ya koma ka a dutse wannan dutse shi ma Allah ya judadun bidun muhammad ya yi duwatsu wasu warare jajaye su ma da ado daga dutse da ja da baki da zane a cikin dutse abin sha'awa sai mai kana hannun sadarwa na gauri a cikin wajen china daji ne guda duwatsu ne haka ce a masu fantar ne irin wannan wani ja wani baki wani masara kuma ga su nan da yawa a sassana ne wuri ne daji ne guda kuma gaske haka ce za ka aka mazali dutse ma kala-kala ne da zane a jikin shi mukutalifan alwano shi ma launin kuma da zanen don nake judan mana da take turub mana ke duni da zane yace zana akwai bidu akwai hori akwai humul yace mukhtalifan alwanu kai launi daban-daban wa garabi bisu kai da ma dutsen bakin kira eh sudan sai sudan garabi bakin kira dutse shi ma kenan yanda a cikin abincin tsaba abincin da kuke ci haka a cikin dutse ma daban-daban abin mamaki wannan kudin Allah ya mana cewa wai duka wannan tsaka nikimar Allah duka ruwa guda ne don Allah cewa wa fil ardi qit'un mutajawiratun cikin arad وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اللهم اجعلنا منهم الله يتي وفي الأرض قطع متجاورات مين مغنى دوزي لا لا أقول الله يتي يتكتك أخاه قطع متجاورات ita kanta yanki-yanki ce ga su aure guda ka ganin ja ka ganin baka ka ganin masara da masu ginin rijiya su ja maka ko wanda suke ilimin geology masu ilimin ƙasa ilimin abin halin abin ƙasa ƙasar kanta haka take kala-kala wata baka wata ja wata masara wata fara ga daban-daban mai tamshi mara tamshi ga sunan dai a ƙasar mu haka Allah yi kuma ga su ce ce musu jawirat a wuri guda suke a wuri guda kushi kaza kushi kaza daga nan ma sai ganawa masu ilimin ilimin abu da kasa suke ganawa na akwai fetur wani akwai zinariya na akwai za ta wannan irin kalan kasa suke ganawa kasa ce guda ga ta amma ita kanta daban daban ta umu ta jawira ce wajen nasu min anab gagara ke na inabi wazuru'in wazuru'in da kayan shibka tsirzuru'in wani khairin da da dubinai duka wannan inabin shibkokin duka ce sinuwani wa kai sinuwani akwai wanda suke iri ɗaya akwai wanda suke iri ɗaya ba misali a cikin dabino sai ka samu dabino kala-kala daban digila targar cinatar waye iri dabino ne gaba ɗaya amma shi ma dabino iri daban-daban ana wata fara su ujiyar nori a iraq ne iri daban-daban sama da iri ɗari a kasuwar gata nan kowane daban yake ɗan wuce a dabino sinuwan wa gairu sinuwan kuma bayan sinu guda mai sinu mana suke iri mana a cikin a cikin gurup guda bari da hatsi iri ne da binu iri iri ne a komi na kasa mu a inabi akwai baki akwai ja akwai masara haka suke kenan a iri guda a jinsi guda za ka sami iri daban-daban kuma ga yama kala-kala ga hatsi ga dawa ga masara ga inabi kuma ko da daga shi abin da kala-kala ya ce duka wannan abin mamakin kudura ta Allah yusuf da bai mayin wahid duka ana shayar da su da ruwa guda ruwa guda za a yi ban ruwa a samu dabino a samu inabi a samu sha'ir a samu alkama a samu hatsi ruwan guda ne duk wannan ba ce ga ruwan hatsi daban ruwan dawa daban ruwan inabi daban ruwan dabino daban ruwan kaza daban kowanne ruwan guda ne bayan a makashi abin kuma kala-kala daban-daban kuma shigo abin guda iri gudan a dabina misali da ruwan guda ne shi kashi dabina aka yi daban-daban iri kala daban-daban a jirgi guda an yi daban-daban kuma ga shibka iri-iri daban-daban amma kowane yi suka abin mai mai da ruwa guda ake sha da su na akwai bayanan kudurin mai wannan aiki hikima gwani allah ke gwani allah ya ce kuma ya ce ƙorufaddido ba a ta alabarin fi uku za ka ga adabi nan wani ya wani daɗi wani zaƙi kaza wani in launi kowanne adabi nan kan shi wani ya yi wani kuma duka dabino ne amma wani ya yi wani daɗi in ina bin ne haka duna abin kowanne ga ajinsu guda ne amma wani ya yi wani alaƙa inna fi zalika la ayatin da tsohon ya a cikin wannan al'amari na halitta wani ababen daban-daban kala-kala a jinsi a yi daban-daban ga jinsosin daban-daban gaba daya amma da ruwa guda kowane da mashi kuma a samko ne ɗanɗano daban kama daban ce akwai ayoyi na gano kudura ta Allah gawa ya tsoron ya kalon ga mutane masu hankali Allah sama Allah yanzu yanzu wannan bayani ne na abin da aka sarkar daga sama an zama da sama'i ma da saka ruwa daga sama fa akhraj nabi thamarat mukhtalifa muka huddo da wannan ruwan tsiro diyan manan shi muka abinci daban-daban diyan na ga ce tsiro samarat diyan na mace ba tsiro ba samarat a ba ɗin ce ba samarat ɗaya ta ce ɗaya ta ce ke ya ce samara kamar da wani gwaiba mangoro da bino da na kiransa ɗaya ta ce ɗaya ta ce ba zururi ne na magana na shibka su dawa su sha'ir su alkama sauransu ya ce kasu mutar ba alwani masu launi daban-daban ya ce omina jibal daga cikin dutse mai jududun akwai mai zane bizin umar akwai mai wari akwai mai ja ya ce mutar ba alwani shi ma daban-daban launi wa kararri su da bakikirin a cikin duwatsu wannan ba ƙari ba ya ce ya kuma kanku ominan nasu ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور yanzu bayan duk wani abin da ke kewayen Allah ce wa minan nas wadda wa wannan hikimar Allah wajen yin abu kala-kala daban-daban ce daga cikin mutane da dabbobi na daji kowane irin dabba ya ce wala'amu da irin dabbobi da kuke ci na ni'ima ya ce muku talifin alwanu ka zaɓi a mutane ga sanar dai anan mali ga shi nan bakin irin warwari jajaja wankan tarwada pepes ga sanar dai anan mali anan ma ga sanar balle ka shiga duniya wani mai karamin ido wani mai babban ido wani mai karamin hanci a taɓe wani hanci da dogon hanci da sanar da da ka gani zaka ce wannan ɗan yanki gaza ne ba hanga maka ba da ka ga jafo ne da ka ga shiruwa da ka ga indonesian kana ganewa da ka ga senegale ka gane da ka ga ɗan togo benin ka ce wannan wannan ne ga su nan daban-daban a mutanen allah ya yi kala-kala wajen kama wajen kala daban-daban haka dabbobi in ka ɗauki kowace dabba ka ɗauka in barewa ce daga ta ma guru hawa hawa ce in ka ɗauki akuya iri iri ga ta nan akwai ta ina ce ga ta nan ma na ma akwai ta mara daban ta daban duk ka sa iri ne a a kan ne in a kowane bangaren da ka samu iri iri kala daban daban jinsi akuya jinsi daban a cikin akuya kuma duka akuya akwai ja akwai fara akwai baka da fara akwai waye suka zuba ta duka duka awakai gaba da jaye ne wani duka baka ne wani duka masara ne a daban daban a cikin su da haka wannan ka shiga kuma dashi ka su koyi wani wata an ce wata wata dabbar ko kwarin haka ce wajen space 20 hamsin akwai mai hamsin kurin a cikin tsuntsu guda suna guda amma ka samu iri iri hamsin sattan na kamar masu masu ilimin dabbobi kuna da komai shi daban daban da shi gashi wa duk wannan aya ce ta Allah Allah gwani ne mai hikima yace kenan daga cikin mutane a dabbobi ma ba ta masa hankalin da dabbobi na ni'ima duka dai mukhtalifun alwanu su ma launin su daban-daban kazalin yanda aka yi ɗiyan itace daban-daban haka su ma dabbobin da mutane daban-daban bayan waɗannan bayanan da Allah ya ta innama ya kashe Allah min ibadi al'umma don haka Allah ce kaɗai waɗanda suke tsoron Allah a cikin bayan shi da suke malamai mana wanda ya san Allah shi ke tsoron Allah wanda ya san Allah hikimar Allah da ƙudura ta Allah shi san girman Allah girman mahalici ya ji tsoron taka mai wannan dukkan shi ne magana kenan na mana kenan masu shi ba suka san Allah su ne malamai ba ilimin haka ba ilimin sanin Allah da an ka bayanai da wani abun hikimar da kudura ta aka jawar mana Allah mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza dan mu san mai wannan kudura sai mu tsoron shi wanda ya san abu shi ke tsoron shi dinnan da kan ci Amurka za ta ka hari sai kowa ta danka shi Amurka za ta kan da hari sai ta ha kai da shi ba ba ta yi kada ba kai kuma Amurka ce ta jin labari amur tana da kaza tana da kaza makamin kaza sai da daman bayan har zai da har ran ba in wani ka tan karo kun kunci zai bai bai bai zama da bai ya san amurka iya da labarin ta shi ne suke Allah zai ga maka ce ma Allah shine mai kaza Allah shine mai kaza Allah shine mai kaza dan ka san girman wannan kaza shi ne kima Allah kenan yace inna Allah azizun ghafur Allah mabuwayi ne kirmayin abin da su ba abin da ta gagara shi amma kuma lokaci guda allah ne gafara da gabanin shi za ka yi da kama ka yi abin da gada ma allah amma iya da gafara zai ka yi layi shekara shekaru zina ce yake shan giya ce yake karki da abin da ke da banna ka yi ta yi allah iya gada ma lokaci guda halakar da kai amma barka ka yi can ka yi can allah maka ka zai kun ka tuba allah sai ya yi ma wannan shekartaka da kai da kare ba kuma saka aljanna sai allah mutum kai na harama kai sai bai da bai warda baga Musa alayhi salam baga Musa ba Musa da Fir'auna Musa da ce Allah alqon la Allah ka sa musu ka tsara zuciya sai ta wuri kan su imani da zaka za ba mun da Jibril da da Fir'auna mun zana ke cewa Jibril ya ka ya ka zana ziyara Jibril alayhi salam yace ya rasulullah inda ka gani lokacin da fir'auna ruwa ya ci shi in amadu bin zalim ta bi bin isra'il iya neman ya imani jibril ce wallahi ina tsoron rahama ta Allah ka aiji Allah ya kai shi ina ga lokacin da dauko ina ki dauko laka ina tura bakin fir'auna malaka malaka jibril malaka jibril malaka jibril yace ki dauko iya tsoron ka aiji wannan bakin fir'auna Allah ta tsaya Allah ya ki wala birama ne shi malaka jibril ke tsoron haka na ka aiji Allah birama sai da kuka san tura bakin ya liƙe bakin kai wani amma shi Allah rahim ne Allah ne kuma ta wani abu da ke shi fir'aun shi jibril ya tsoron kaji Allah shi kuma abin ya ishe shi fir'aun ya bashi haushi ya a san fir'auna sai ya kaje ta dubi ba zai fir'auna ba amma ya ga rahmat Allah ya tsoron kaji Allah mai gawara sai ka dauko sai ya tura bakin dan kai buji Allah ka furu Allah ka wata ba cika ba
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Allah yake yaba musu bayi Allah sama alayin ya ce waɗanda suke karanta littafin Allah kuma su tsaye da sallah su ciyar daga abin da Allah ya ba su kai ba marauta ba ne kuma suna wannan aiki sirran wa alaniya suna yi a ɓoye suna yi a bayyane kuma Allah bai kushewa ba sadaka ta bayyane akwai wa a wani hali sai sadakar a wani hali a zahar asalin abu kullum koyayi to amma akwai wani hali da a shiga sadakar ta bayyane yadda ta koyi lada a wajen ta yane ɗan wani misali za a zo a nan sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan wani lokaci na maganar ka yi wani aikin alkhairi wani ya koyi da kai duk wanda ya biyo bayan wani aiki da kai in waye kana da kamashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama wata kabila ta jifar kai mudar ta mudar sun zo madina cikin halin talauci kayan su kayan su akwai alamar da talauci da da yunwa da zai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle su kware ya canza fuska ya ga ba mu akwai har matsabcin shi sai annabi ya kwaretarwa akan a taimaka musu kun ɗan wanku da sun zo suna bukata a taimaka annabi ya waje ya kare ba kawo aka ba waje wanda da waje ya kare huce to yanzu a cikin amsa cikin sabai wani ya fahimci masala sai tashi da karfin kari ne sai dai ya kwaso a gidan shi daidai cikin hannu sai ka ajiye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya samu a nan sabai su gano a kenan neman ake a kawo ne ganin wani abin da ya yi wannan ya je ya kawo mai kasa'i mai kawo kowa kuma aka ta kawo wani ya kawo kaya wani ka abinci nan da nan sai ga baga biyu baga ta kaya da baga ta abinci a nan sanar sanar hoto isko baga biyu iya horin ciki iya walwala a nan ya kawo man sanna sunnatan hasana lahu ajr ba da ba su mu da kada wajen bid'a wani shi annabi ta yi wanda sunnar da sunna kyakkyawa ainan wani aikin alkhairi ne manzon Allah ya ce ayi akan shi abin zo magana akan shi magana ta zo wani ai wani aiki ne na alkhairi wanda ya wannan ke hara wannan aiki duk wanda ya koyi da shi annabi ce iya da lada duk wanda ya koyi da shi iya da kamar su akan su a ta annabi kawo magana kuma zo wajen bid'a da wai wanda da wata wata sunna sunna kyawa a da bid'a hasana annabi ya ta sunna hasana ko ta bid'a hasana Allah wala bid'a wai shi annabi ya ta sunna wani sunna sunna kyakkyawa wai shi kawo wannan hadisi mu aure shi wai kawo mu jawo wanda ya sunna da sunna bid'a hasana shi da sunna hasana duka ta bid'a hasana a kun ji magana ko ta ko ta addanci wannan aure da manzo Allah ya ci aiwa ba bida bace ba a shi annabi sunna ce sunnanta da abin da ke sunna a nan garin sai da murshi da kazo kawara ya ke shi ke nan Allah shi zun ka da alija wasan wasan sa hijabi a rin jiki mace ta sa muna wata ta sa shirya da garmando kirin da abu ɗaya kawar da waje ana gani ma abu kwalliya ne a yau biki ana cewa kayan gida alhaji ne ta ƙoshi wuya amur zinariya ba ka gina ba to za a suna ta zo mata suka masu a wannan wuya koyo shi ake he mai gida wannan baya da ya koshi ba a gwada ko he mai gida lullubewa ake kasar sama mata da yawa suka ɗauka da al'ayyar da abu ka zo su duk matan farko suna da kamshi duk mutum suka hijabi a garin nan ɗan ko suna kamshi da abin da ake da sunna aka bari ka zo ka yi karaya ku shi ake yi ba bida a baka ƙirɓe da ka cewa kuma ba ka a ba idan zini ta kashi kenan Allah ya ce to kenan kenan sadaka kenan akwai halin da abu tana misali ya misali yanzu an ba da abun iya mutum wuce ne an zo na bukata yanzu iya mutum dan wuce ne shi ke ka ce kai baka baka ba a hiri ana gani ka bada sai Allah kan zuciya ka Allah kan zuciya ka kullu gari da zuciya ka kullu ka sai maka kiran Allah kullu alim Allah ya ban sai makawa hiri ne koyi Allah ce sirrin wa alaniyata yanzu yanzu sai ta lan tabur to nan suka ce yanzu yadda suna hawatar kasuwanci wanda bai tasabur ana bai tsawa na mana kasuwar da ba a tsara duk wanda ya kasuwar Allah bai taɓa ba duk wanda ya na Allah Allah bai taɓa da ba wa bai wa ka ji alheri ka asara wa Allah bai wa ya da mai fara da ba dan adam ne za ka iya hidima dan ba zai wani sun san lamarin siyasa za ka mutum a farti su ne yan warko su suka sha kashi aka sha korar su yanzu fartin ta samu komi ta mallaka sai da kuma ya baya wani ya zo gaba ya ci ba mu in ka yi ta wahala ka yi ta wahala a cikin abokan zaman ka wani kusa da shi yin je su ke ta waje migina shi gina migina ya tsane ka da abin da ka kai a banza ya tsane ka ya kama ka da migina amma ba a zuwa a gama ka da Allah shi Allah wani mutumin banza ne ba ma Allah haka shi Allah ya san kai ya san da me kai amma amma dan adam ya kame a banza ya gama ka asara kurum kuma abu da kai ka zama maki shi gaba daya amma Allah baka mai aikin sai wani ya ce Allah wani mutumin ba mutum banza ne Allah bai kai ba Allah ya san shine kiran kasuwanci da Allah ba a taɗa ba Allah ce gaba yufiyahum liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur na'am yufiyahum ujurahum Allah sun yi wannan aiki ko ƙarshen lamari Allah zai saka musu cikakken ladansu kuma wa zidahum min fadali zai ƙara musu Allah domin Allah lillim kawa yake tashin farko zai maka gida goma wannan ba kasar muwayan jirgin muwayan ba kasar haka kasar kashe goma wannan karancin abu ne duk aikin da aka karba ko ma in da Allah ta baki babu a cikin shi to kashin farko za ba ka goma za ba ka wasu goma kuma iyawa wahalarka matsayinka imanin ikhlasinka Allah iya zulunta mu abin da ya so amma tashin gurin goma baka kasa da goma kin Allah zai ƙara maka daga cikin fadalai shi innahu ghafurun shakur shi Allah mai gafara ne ga bayan shi kuma shakur Allah mai godiya ne ya san an yi Allah yana godiya ci gaba
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق wannan abin da aka maka wahayi na alƙur'ani shine zuzurutun gaskiya eh gaskiyar zuzurutun ƙur'ani kenan kuma ƙur'ani musaddiqan lima bayna yana mai gaskanta da tattawan Allah da isko na alƙawar na inji na zabur na sufi ibrahim yana bai baitu da gaskanta su yake amma na gaskiyar banda na jabu suka canza inna la bi ibadihi da khabirun basir kuma shi Allah game da bayan shi yana cikakkar masaniya kuma yana ganin iya da gani kuma ya san komai Allah ci gaba.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير na'am thumma awrasna alkitab kuma Allah ce cikin baiwan muka gadar da wannan littafi mana alqur'ani alkitab allazi istafaina min ibadina wanda muka zaba daga cikin bayan nan an ce nan gadarwa abin don da tafsir dama magana mai shahara mai kari cewa ana magana da wannan al'ummar muhammadiyya ummatul isaba wanda al'umma za su yi imani da alƙur'ani babban baiwa ce ta Allah babu babu alƙur'ani ba na al'umma wannan alƙur'ani to a cikin wannan al'umma ake magana ummatul isaba ana wasu da akwai ummatul da'awa ummatul isaba ummatul da'awa al'umma zan Allah ce amma ba su suna cikin wannan al'umma amma ba su yi imani suna cikin ana kira ne wato ummatul isaba al'umma zan Allah wasu da imani da shi kira su ake yi mata da shi cewa kenan Allah ya ba wannan al'umma littafi to a wannan al'umma ne san goyi magana tafsir mai kyawu kan magana a wannan al'umma da Allah ya zaɓe su ya ba su wannan littafi fa minhum zalimun li nafsi a cikin akwai mai zalimtar kanshi dan nan akwai masu kaza zalimi wanda shi ga ta ba mu ganin mushriki Allah ce ya mushriki ba mu ganin zaka mushriki ba mu ganin mushriki mushriki da kuma ta tafsir ana ne mushrikai ko kafiri da Allah bai zaba kafiri cikin bayan shi inna lillahi da rabbi ba kufur bai Allah bai da bai da kafiri kenan a wannan masu imanin nan game da fita ba tafsirin ke cewa zalimin nafsi mutumin da ana ɗan imanin amma ba a bar bayan kurakure ana taɓawa ana komowa nafsun lawama ana taɓawa ana komowa wata ran dai da imanin wani ana shi wata ran kalaƙar ƙarya wata ran a yi da kaza ana yi da imanin amma bai ana shi aikin kakkarai aikin banza don ai aƙidar sunar jama'a aikin saɓan Allah ko kabira ai ba ta ɗauke maka imaninka kai mai laifi ne a ce ma fasiki ma ba ce makamu iya na musulmi ne amma fasiki ne ma ba ce makamu kenan mai zalimtar kashi ya ce wa minu mutasi akwai tsakatsakiya shi ba fasiki ba amma kuma wajen ɗan wajiban ba a kulawa da ibada tsarfai tsarnin ibada kuma da ake yin mari akwai ɗan da ƙasa ba a yin da yadda ya dace a yi ana ɗan da ƙasa shi bai ba fasiki bane ba fasiki bane ba amma ibada ce bai tsaya wannan bai da kuzarin wajen ibada ana dan ba a ce ba a na filoli ko ba musahaba ne da daga kasa dai shi ne bai ta abin bai ta kara kare ba su jeki a cikin tsaka tsakiya ana ta wannan ana wannan akwai bauta kuma akwai dan kurakure ko na kasa yace kuma mun sabu min khairat akwai dan gaba gaba dai dan gaba gaba dai da su ba maganar kabira ba maganar mata gida kurin bayan ya kyauta waliyan Allah wanda kurin shi muttaki ne kurin bautar Allah kurin bai san masa a Allah bai san barin kumcin Allah ba zai abin da Allah ya yi wani zamani na dole zai yi kuma haramu bai aikata haramu shi ne sabon khairat Allah sama Allah shi yace ce wa minun sabbin bil khairat bi idhnillah kuma a cikin akwai da yake gaugawa wajen aiki alkhair da izinin Allah zalika huwa al-fadl al-kabir samun wannan matsayi fadala ce mai girma Allah ka ci wannan layi Allah ka ci da shi
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فكذا waɗannan bayin Allah ɗarga mana wasu bayan shi da ya zaɓa sai kun zama kenan cewa kowanne zai cikin wannan al'umma kuma masu imani ne illa ɗan kurakurai kuma imani duk wanda ya mutu bai shirka da Allah ko da ya layi baya dawwama a wuta ko man yawa kana hanya za a sha wahala amma ƙarshe ne za a jire gidan aljanna amma Allah kai mu da warko ya ce jannatu adal sakamakon su waɗannan bayi da abun Allah aljannar gidan zama jannatu adal don wa akwai wurin morewa a je a more a huda da ake dama a duniya mutum zai tara kuɗi ya je wani buhari wani turusi ya je shakata a wani ƙasa ya ji daɗi ya more kwana biyu dawo gida a can an ji an kike aljanna abu Allah kai malaiya an ji kur an ji ba zuwa dawo ba zuwa dawo yace aljannar zama yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a abun ana gama abun kawasu yace ana sa musu ana musu ado da burasai da kwanduga abun ado na hannu eh warwaro amma a duniya ta zai ruwa ce za ta ɗan daudu namiji bai sauraro to a can kayan hannun ne amma na ado akwai na maza kwanan duniya akwai manyan sarakuna masu na hannu kenan warwaro na zinariya da lu'ulu eh lu'ulu karshe ne abu tsada ko kuma ce wani ba su fiye hari wannan ya aljanna kayan da suke sawa a aljanna hari sun su istabara kowane nau'in alhariri sai an wani alhariri wani nau'i ne na shi jisi mahi tsada ko a yanzu a ce wata gizunan wane da suke shi ba ƙarshe wata dabba ko tsutsar ta da irin abin abdadar daga cikinta wuta ba ta ce shi alhariri suna kiran shi suwa na tirar akwai suwa artificial wanda masu kamfuna suna yi ka kama da amma wannan masu ta cikin sani wanda yi ne aka yi ba wancan nuka tukar bada ba amma su wannan tiran ha a yanzu a cikin tisi mai tsada ko a zubar kuma shi inda tisi su wannan tiran alharini ya ce suna cikin wannan ni'ima wa ƙalu alhamdulillah wa ƙalu alhamdulillah alladhi azhaba 'anna alhazan ربنا لغفور شكور الله ce a wannan ni'ima suna cikin wannan dadi wannan ni'ima suna cewa alhamdulillah ga suna a cikin gidan aljanna za su yi godiya ga Allah godiya ta tabbata ga Allah allazi azhaba anna alhazan wanda ya tayyama duk wani damuwa azan duk wata damuwa ba problem ta kare har abada a gida ko a wace ko a jiki ko a ina ba problem ya kare a mutu shi duniya a mutu shi ba matsala an kare ce wane wa ba ce wane ba ordonan haba ba tsuwa ba kashi ba wutsari an kare su duk an kare ba za na ce ɗan aljanna in ya ci ya ci ya sha ya ci ya sha suna gagi a tsakon shi ke kuma ga zafi babbar ta kan mai wari ba amma ka ce gyatsar su masu na kama shi almiski na gyatsa a kudu a kudu suke nuna wani tafi hawa wala kai wala ya ce kenan suna godiya ga Allah wanda ya tayye mana duk wani damuwa ina rabbana la ghafurun shakur lalle ubangijinmu Allah mai godi mai gafara ne gaba shi kuma shakur mai godiya ne ga ya ce kaza kai Allah ya godiya ga ta muke ci allazi ahallana darar muqamatul fadl
allazi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أحلنا دار المقامة من فضله كاي ألا شين يسبق الدمو أولا جدا زما جنات عدن كم من فضله لك فضلش بعد أيكم ما شين da mutane kita sahabbai ɗayan ku aikin shi bai sa shi aljanna suka ce ko ka yaro suka ce ko ni sai alalin ban da hamushi ne uwa me ma'anan nan kenan duk da Allah gaban alalin halaki alalin namu da kalin na musulmi aikin ka kadai bai kai ba a biya ka neman aljanna ta huce aikin ka to amma kuma shi Allah mutanen kwarai suke gama da rahama ta ta'ala in rahmatul laka min muslimin rahmar Allah suna fasar masu kyautawa kenan amma aikin mu bai kai ba kun wannan garaba da fadala ce ta Allah ya ba mu kenan Allah wanda ya saukar da mu a wannan gida na zama daga cikin fadalar shi la yamasuna fiha nasab a gidan aljanna babu wahala babu dako babu aiki a biya ka babu kaje zuwa zawa babu duk wata wahala babu ita wala masu na fiha da ku ba wani abu za ka yi a kaga ce ba da wahala wahala ka gajiya ba ba wahalar kun babu wani abu za ka yi gaji Allah kai mala'ika اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته